صلوات الله وسلامه على آخر النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata sha hudu ashirin da shida ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga sha hudu ga watan hudu 2026 don cin gaba ci gaba da karatu na riyadu salihi wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 65 a wannan tsarin a babi na muraqaba a yau za mu ci gaba akan hadisi na 66 kenan wanda shine hadisi na biyu a cikin wannan babin an abi dharrin jundub ibn junada wa abi abdurrahman muaz ibn jabal عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى معاذ بن جبل رضي الله عنه daga ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam ya ce, Ittaƙillaha haifu makunt, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaƙillaha haifu makunt, ka ji tsoron Allah duk inda kake. wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha kabi kima mummunan aiki da kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin zai shafe wannan mummunan aikin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka ɗabi'antu mutane da ɗabi'u wanda suke masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa ga kanshi utiya jawami'ul kalim yan lafuzza ne kaɗan zai yi amfani da su amma kuma ya zamo sun tattaro alkhairi na duniya da na lahira yanzu kaga ittaqillaha haythu ma kunt da yace mashi ta haɗe dukkan addini gaba ɗaya saboda Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ne don mu bauta mashi Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai dai don ya bautan su bauta mani to kuma ta bauta ma Allah nan da aka yi mu dan shi shi kuma abin da ake so a kai gare shi in kana bauta ma Allah ka kai matakwa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi kuma Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane rubutu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta ma Allah wanda ya halicce ku walladhina min qablikum kuma wanda ya halicci wadanda ke kamun ku la'allakum tattaqun dan ku ji tsoron Allah dan ku kiyaye Allah kenan ubudullaha ku bauta ma Allah litattaqu dan ku ji tsoron Allah kenan tsoron Allah shine ƙarshen abin da Allah ke so ga mutane wajen ɓangaren lafazi ittaqi asalin kalima wannan minal wiqaya kiyaye abu ka sanya shamaki tsakaninka da wani abu shine ittaqahu asalin shi iutaqi ne dan min alwiqaya abinda zai sha makance ka daga wani abu garkuwa wadda mutum ke kara bugu da ita a wajen yaƙi ana ce mata wiqaya to don haka irin wannan lafazi wajen ɓangaren larabci ai kaga akwai wawu to yanzu in aka ce ittaqi ina wannan wawu ta tafi wannan wawu ana juye ta a maida ta ta sai a haɗe ta cikin ta asalin shi ittaqi ne to dukkan lafazi wanda ke farawa da wawu ko ya in aka zo gina shi akan ifta'ala wajen bangaren sarf ana mai da wannan wawu din ta sai ai idgami ta ifitta kaga wasala sai ka ce ittasala waqa sai ka ce ittaqa wahama sai ka ce ittahama wannan shine ibnu malik yake cewa dhullini fa ta fifti'alin ubdila wa shabba bi dhil hamdi nahwu takala lafzi wanda ke fara da waw ko ya fa ta fifti'alin ubdila in ya zama fa'ul kalima zullini ne to ana yin kalbudin wannan wawu din ta dan haka kaga ba ka ganin wawu din anan ittaqillaha ka ji tsoron Allah haifu makunt duk inda ka kasance tsoron Allah kamar yadda Ali bin Abi Talib ya yi mai ta'arifi yace al-khawfu min al-jalil abinda ake ce tsoron Allah shine ka ji tsoron Allah wanda yake mai girman daraja wal'amalu bitanzil ka yi aiki da abin da Allah ya sabkar da shi warriba bilkalil ɗan abin da Allah ya baka ko ɗan kaɗan ne ka yarda da abin da Allah ya baka walisti'dad liyaumin rahim da yin tanadi na ranar barinka da duniya wannan shi ne ake ce ma'attafuwa in ji aliyu bin abi talib an tambayi sahabi menene takwa ya ce ka taɓa shiga hanya wadda take tana da ƙaya ya ce e ya ce ƙaƙaƙai ya ce ina tantance izina zan aza kafata ina tantancewa inda zan aza kafata sai ce to wannan tantancewa shi ake ce ma attuqa sai wani balaraban ya ce ya waƙe wannan magana cewa khallil dhunuba sabiraha wa kabiraha fahwa tuqa bar laifuhuka yan kankana da manyan wannan shine attuqa tsoron Allah wasna kaman yamshi bi ardi shauki yahdar ma yara ka rinka yi kawon mutumin da ke tafiya akan wuri wanda yake dauke da kayoyi yahdar ma yara yana kiyaye ina zai azkafa shi la tahqiranna sabiratan kakka dauki karamin laifi ba bakin komi ba innal jibala min al hasa duwatsu manya daga tsakkuwa ne suka zamo haka nan kenan attaqwa tsoron Allah shine abinda Allah madaukakin sarki yama waɗanda suka gabace mu nan daga cikin al'ummomi wasiya da shi attaqwa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin Allah madaukakin sarki yace walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah min yi wasiya ga waɗanda muka ba littafi da ku kanku wanda muka ba littafi gabaninku da ku kanku cewa ku ji tsoron Allah tsoron Allah nan da shi ne kake zamowa tare da Allah inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun tsoron Allah nan da shi ne Allah zai soka inna Allah yuhibbul muttaqin tsoron Allah nan da shi ne Allah zai karrama ka inna akramakum indallahi atqakum tsoron Allah nan da shi ne za ka samun al'amurra na duniya da na lahira su maka sauki wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mai sauki cikin al'amuran shi tsoron Allah nan shi ke sa duk yanda bala'i ya tunkaro ka ka gaba gabas ba yamma ko ina ya dinki tsoron Allah ne zai sa maka mafita ka ga bala'i ya kewaye ka sai da ya gama kewaye ka tsaf kana tsammanin shi kenan ba mafita sai hallaka sai Allah madaukakin sarki ya bude maka mafita da mi da tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan da tsoron Allah ne ciyaye dokokin Allah Allah ke arzata ta wa yarzuquhu min haythu la yahtasib da tsoron Allah ne kake samun ƙarshe mai kyau wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe mai kyau yana tabbata ga wanda suke masu tsoron Allah kai lahira kanta gaba ɗayanta Allah cewa yi wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin masu tsoron Allah su ne ke samun lahiran ma gaba ɗaya don haka wannan ya kalima ittaqillaha ta haɗe dukkan abin da addini ya zo da shi gaba ɗaya saboda addini shi ma kan shi ana takaice shi ne ga abubuwa guda biyu i bari su ne kurhu addinin nan gaba daya i bari ne to in aka ce ji tsoron Allah sai aka haɗe kuma i bari ɗin cikin wannan in aka ce ji tsoron Allah dukkan abin da Allah ya umarce ka ka yi i ji tsoron Allah duk abin da Allah ya hana ka yin shi bari kaga addini an takaice shi cikin abubuwa guda biyu if'al la taf'al i bari wannan i bari din da an ce ji tsoron Allah kuma shikenan an haɗe su su su biyan sun zama abu guda to dan haka wannan min jawami'il kalim kalimomi wanda Allah ya hore ma annabi wanda zai faɗi kalima guda ta haɗe dukkan alkhairai na duniya da na lahira kamar irin wannan ittaqillaha ka ji tsoron Allah haifu ma kunt duk inda kake kai kadai kake cikin mutane kake gida kake hanya kake kasuwa kake zaune kake tsaye kake kana da lafiya baka da lafiya duk inda kake ya zamo kana tare da kiyaye Allah duk abin da zai zo zaka diba kaga Allah yana san shi i bai san shi bari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya cike nasihar da cewa wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha ka bi ke ma mummunan aiki da aiki wanda yake kyaukyawa wannan kyaukyawan zai zo ya shafe wannan mummunan kenan in aka ce wannan mumini ne bai nuna wai bai sabo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba wani ma min mu'minin ba wani mutum wanda yake mu'mini illa walahu dhanbun yaf'aluhu bayna al-faynati wal ukhra ba wani mutum wanda zaka samu wanda yake mu'mini annabi yace sai yana da wani laifi wanda yake aikatawa lokaci zuwa lokaci har ya haɗu da Allah yana yin wannan mummunan aikin amma abin da ke bambanta mumini da wanda ba mumini ba shine mumini lokacin da ya fada cikin laifi zai koma ga Allah ya tuba ya yi laifi ya tuba ya yi laifi ya tuba wannan shi ne Allah ya bi muminai da shi ya ce wallazi na idan fa'adu fahishatan auzanamu an kusahun zakarun laha fastaghfaru li zunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wanda in suka aikata alfahisha laifi wanda ya kai matuka wajen mone aw zalamu anfusahum ko suka zalimci kawunan su zakarullah sai su ambata Allah ko su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafara da laifukan su Allah yace wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne ke gafaran laifuka in ba Allah madaukakin sarki ba kenan don haka cikin wancan hadisi annabi ya ce in aka tunatar da mumini sai ya tunatu nan annabi ya ce wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha aiki mummuna wanda mutum zai aikata ya biyo mashi da aiki kyaukyawa wannan kyaukyawan zai shafe wannan mummunan wannan shine Allah madaukakin sarki ke cewa a wata ayan innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe ta ne da wani sahabin shi yazo ya ce yana cikin shagon shi sai wata mace ta shigo ko ta zo sayan kaya za ta sai dabino sai ya ce mata akwai wani dabino wanda ya fi kyau a ciki ta shiga da sunan sayan dabino ya ce bai bar wani abu ba wanda mutum ke yi da matar shi sai da yi da ita sai dai bai yi zina da ita ba ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ga abin da ya faru ya ma'aikin Allah annabi ya ce a sallaita ma'ana ka yi sallah tare da mu ya ce na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika zikra lidh-dhakirin wannan mutumin sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace aliya khassa am lin-nasi 'amma annabi abinda ka faɗa din nan min waqa'il a'yan yani abu ne wanda Allah yake bance ni ne kadai da shi na in na aikata abu wanda yake mummuna in aikata kyaukyawa ya shafe shi ni ni kadai ne Allah ya ma wannan khususiyya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ballin nasi amma wannan fadla ce ta Allah ga mutane gaba daya innal hasanati yuzhibna sayyi'at kenan hanyoyi na canza mummunan aiki ya koma kyaukyawa ɗaya daga ciki shine tuba istighfari Allah madaukakin sarki yace والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا كشن كي زنا شركة Allah ya ce duk wanda ya aikata waɗannan zai gamu da mugun abu ranar tashin alkiyama sai dai wanda ya tuba ya aikata aiki wanda yake mai kyau wannan ba wai shafe mashi laifi kadai Allah zai yi ba fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wai mummunan shine za a juyewa ya koma kyaukyawa wannan yana nuna fadla ta Allah madaukakin sarki wanda ta sa annabi yace kullukum yadkhulu aljannata illa man aba kowa sai ya shiga aljanna sai dai wanda ya ki shiga aljanna kawai in ya zama da kana da Allah wanda yake mai da mummunan ka ya juye da shi ya mai da shi kyaukyawa kenan ma alaika in shaidan ya fitine ka ko Allah ya sa ka fada cikin abin da bai da kyau illa ka tuba ga Allah tuba kuma na gaskiya ba wai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah la balle ma mata kamun su yi mugun abin su ce astaghfirullah sannan ayi abin da za a yi la wannan wasa da Allah ne istighfari tuba yana da rukunai nashi na daban na farko nadama ni Allah me yasa nayi haka wani lokaci mutum ya rinka kuka saboda abin da yayi ba ya rinka yin saƙo ya zo yana tuna saƙon da yana jin daɗi ba nadama sannan wannan laifin da yake ya bar shi sannan ya yi niyan abada ba zai ƙara komawa gare shi ba har ƙarshen rayuwa kuma ya zama na Allah ne ya san me kake faɗa a zuciyar ya zama da gaske kake to wannan irin shine tuban da Allah ke yafe shi kuma ya juye maka mummunan aiki naka ya maida shi kyaukyawa amma in ya ka yarda ba ka watsar da ɗayan wannan shurutun na farko kana yi ta yi kana cewa astaghfirullah kana yi ka kini ya bari to wannan wani abu ne daban ko ba kana dama aikin da kai mummuna ba kai da na sani ba kawai in ma ka tuno daɗe kake ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce attaubatun nadam annadamu tauba mutum ya yi dana sani cizon hannu mi yasa ne abu kaza wannan tuba ne to in ya zama da ka koma kana jin daɗi ba tuba ka yi ba sannan kana niyan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah amma ka ni in koma mamuban abin da nake yi din nan kana nan kana cewa astaghfirullah kana tunanan yaushe zan ƙara komawa wajen wannan sakon wannan shi ma ba tuba bane kenan tuba wanda yake dauke da rukunai nashi yazo da su daidai to shine Allah ke shafe laifuka da shi kuma in Allah ya shafe laifukan nan zai iya juye mummunan aikin ka ba ya maida shi kyaukyawa nan yace wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha kenan mutum sai ya zamo yana da siyasa in Allah ya jarabce shi da yin laifi siyasa ta mu'amala da laifi na farko siyasa ta barin wannan laifin duk abin da ka san kana yi sai ka juya shi ya zamo abu na kirki in tsira kake da wata wadda take muharrama ce a waya sai ka shirya tafiya fita da kai da iyalanka ku je can duk wannan lokacin da ya kamata ka ɗauka kana magana da wata ya zama da iyalanka ne kuke yi in ya zama na hanyar da kake samun kuɗi ta haram ce sai ka yi ƙoƙari ka buɗe kanka wasu kasuwanci wanda zai zamo ya buɗe maka hanya ta halal in ka yi wani abin da bai kamata ba sai ka yi abin da yake kyaukyawa don ya zamo akwai mudafa'a tsakanin ayyukanka to wannan shi ne Allah annabi ke ce ma wannan sahabi duk aikin da za ka yi mummuna biyo mashi da kyaukyawa wannan kyaukyawan zai shafe wannan mummuna wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kuma ka yi mu'amala da mutane ka ɗabi'anci mutane bi khuluqin hasan da ɗabi'u wanda suke masu kyau ɗabi'u masu kyau ababe ne wanda suke yanki ne daga cikin wannan addinin annabi an aiko shi ya koya ma mutane ibadu sallah azumi zaka hajji ya gama koyarwa ya zo ya koya ma mutane mu'amala saye da saidawa kasuwanci to kuma sai ya ce an aiko ni ne li utammima makarimal akhlaq dan in cike kyawawan dabi'u annabi ɗaya daga cikin abin da yasa aka aiko annabi dan ya cike kyawawan dabi'u su ne cikamakin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka duk abin da za ka aikatawa ita sallam ita azumin ita duk abin da za ka yi in ɗabi'unka munana ne mu'amalarka tsakaninka da mutane ba ta da kyau tsakaninka da uwayenka mu'amalarka ba ta da kyau tsakaninka da ‘yan uwanka mu'amalarka ba ta da kyau tsakaninka da abokanan zamanka mu'amalarka ba ta da kyau wani lokaci tsakaninka da matakka mu'amalarka ba ta da kyau wanda Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ku zauna da su tare da kyautatawa wani lokaci mu'amalarka da iyanka ba ta da kyau to irin wannan sallah da azumi ba su maka amfani wannan annabi ne ya faɗa wata mace wadda aka faɗa ma annabi cewa tana da yawan sallah azumi nafiloli sadakoki lakinnaha tu'zi jiranaha tsakaninta da makwabta ba gaba ce ba kirki annabi yace ku ba la khaira fiha hiya min ahli an-nar ina tsalla ina zakka ina azumi ina sadakokin da take ba su amfane ta ba don haka ɗabi'u masu kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce askalu shay'in fil mizani shine husnul khuluq kyautawan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal abda ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم mutum da kyaukyawan ɗabi'un shi zai iya kai darajan mutumin da ke yin azumi da rana ya tashi dare ya yi ƙiyamullai yana kwancen shi a'a kyaukyawa ɗabi'un shi ɗabi'u ne tare da mutane masu kyau kowa zai rinka cewa yana da kirki kowa ya samu wani abu wanda ya mashi wani kyautatawa farkon kyautatawa tsakaninka da mutane sakin fuska gare su bayin da ka ga mutum ka murtuke fuska farkon mummunan ɗabi'u suna farawa da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum in ma kana da kuɗi kake yi tsammanin kowa ne zaka iya kyautata mawa kuɗi da kake rabawa su kai ma mutane annabi yace walakin yazda'uhum minkum basatul wajh shimfidan fuska yana iya yayyalwace mutane kowa ya rinka cewa kai wani mutumin kirki wani yana da kirki amma baka taɓa ba kowa komi ba kinan ɗabi'u masu kyau suna farawa da sakin fuska a wanda ka sani magana mai kyau Allah madaukakin sarki ya ce wa qulu lin-nasi husnan ba a ce ma sai musulmi ba lin-nasi aka ce ku faɗa ma mutane magana wadda take mai kyau sannan waɗanda suke buƙatar da taimakonka ka taimaka masu ka kyautata masu babban kyautatawa a da kanka a matsayin ma'auni dibi dukkan abin da kake so a maka ima mutane shi diba dukkan abin da ba ka so a maka to kakkama mutane shi in ka yi haka ka zamo shugaba na wanda suke da ɗabi'u masu kyau in kai mai san a baka ne ba da mai san a sakan ma fuska ne sakan ma wani ba ka san a ci maka mutunci kaka ci ma wani ba ka san a zage ka kaka zagi wani duk abin da ka san kana so a maka to yi ma mutane shi abin da ka san ba ka so a maka kame kakka yi ma mutane su wannan dai hadithi kamar yadda kuke gani yana magana akan makarimul akhlaq maganganu ne ɗan kaɗan amma in mutum zai rike su shi kenan ya gama magance matsalar shi ta duniya ya gama magance matsalar shi ta lahira matsalarka ta duniya daman bari ne ittaqillaha ya kawo wannan matsalarka tsakaninka da mutane shi ne a rinka jin haushinka ba ka kyautata masu ba ka muna na masu ka cuci wannan ka figi wannan ka anshi kudin wannan kayi to ka dibi abinda kake so a maka kai ma ima mutane shi wanda ba ka so bari ma mutane shi rawahu tirmidhi wannan al-imamu tirmidhi ya rawaito shi wannan hadisi wa qala hadithun hasan ya ce hadisi ne wanda yake hasan wata riwayan ma yana cewa hasanun sahih ko hasanun ko hasanun sahih wanda wannan hada hasan da sahih din nan ya kawo ma malaman hadisi iskaliya saboda in ka ce hasan ka nuna cewa har da ta wanda ya rawaito shi ta danyo ƙasa ko da 80 ta tsaya cikin ɗari. mai tamanin cikin ɗari fika ne amma irin wanda zai zamo ta zo irin saba'in sittin sittin ana ce ma hadisin shi hasan to lokacin da ka ce hadisi hasan ne sai mu rinka tunanin har da shi nisbatta ya kai sittin cikin ɗari to amma lokacin da za ka cewa sahihun kuma sai mu rinka hangen nisba shi ta kai har da shi ɗari bisa ɗari ko tis'in cikin ɗari to lokacin da za ka cewa hassanun sahihun kenan ka ce yana da tawaya kaɗan kuma cikakke ne an gane don haka yadda yake haɗa hassanun sahihun za ku gashi hadisi mai zuwa ba al'imamun turmizi kenan jalaluddin suyuti ya ce wal hukmu an matnin wal hukmu bi sihhati wal husni ala matnin rawahu tirmidhi istushkila ya hada al hasan was sahih suka ce istushkila ya ruda malaman hadisi wakila ya'ni lugawi aka ce a'a yana nufin hasanun hadal hadith hasanun lughatan amma wajen bangaren isnadi sahih ne yace wa yalzamu wasfa da'if wa huwa nakrun lahu kenan in aka ce haka akwai hadisai wanda suke da'ifai ne bal mawdu'ai ne amma kuma sai ka ji lafazi ne mai kyau sai ka ji akwai wa'azi ciki akwai nasiha ciki kenan hadisi mawdu'i ma'ana yace mai hasan yace wannan kuma kaga malaman hadisi ba su karɓar wannan suka ce ko kuma in ka ga hadisi ana nufin hadisi ne mai isnadi guda biyu guda isnadin hasan ne guda isnadin sahih ne suka ce to akwai hadisin da isnadi guda gare ya ce mashi hakan ƙaƙa za ka cewa suka ce ai dukkan hadisi wanda yake sahih hasanun layan akis kullu sahihin hasanun layan akis duk wanda yake hadisi ne in ka same shi ya zamo sahih ba zai zamo sahih ba da sai da ya zamo hasan kenan ta wannan bangaren sai a ce hasanun sahihun maganganu ne suna da yawa wajen malaman mustalahul hadisi abin da ke da kai dai wannan hadisi ne tabbatacce daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na gaba Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma qala daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara mashi yarda da shi da baban shi قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما yace wata rana ina baya ga ma'aiki goye da shi kenan annabi yake faqala ya gulam inni uallimuka kalimat sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yaro inni uallimuka kalimat ina sanar da kai wasu kalimomi احفظ الله يحفظك كيايا الله الله زي كيايك احفظ الله تجده تجاهك كيايا الله sai ka samu Allah gaba gare ka da cikin dukkan al'amuranka idan sa'alta fas'alillah in za ka roƙo roƙi Allah wa idan sta'anta fasta'in billah in za ka neman taimako nemi taimakon Allah wa alam ka sani an al'ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bi shayi da a ce mutanen duniya gaba daya za su tattaru wai don su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba su isa su amfanar da kai wani abu ba sai dai abinda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta wannan abin za ka same shi sai ka same shi wa inijtama'u da a ce mutanen duniya gaba ɗaya za su tattaru ala an yadurruka bi shay akan su cutar da kai da wani abu lan yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka ba su isa su cutar da kai komi ba sai dai abinda Allah maɗaukacin sarki ya rubuta cewa wannan abin zai same ka mummuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rufi'atil aqlam dukkan alƙalin ma an riga an ɗauke su wajaffatis suhuf abinda aka rubuta da alƙalin nan kuma takardun sun bushe Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta komai wannan kaji shi ma rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yayi mai irin hukuncin da kuka ji cewa hasan ne kuma sahih ne wa fi riwayati ghairi tirmidhi riwaya ta wani wanda ba tirmidhi ba yace ihfazillaha tajidhu amamak tujahak jihad da kake amamaka gaba gare ka ka kiyaye Allah sai ka samu Allah gaba gare ka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda ka san da Allah lokacin da kake cikin halin yalwa to Allah zai san da kai lokacin da ka shiga cikin halin kakanika yi wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak ka san duk abin da kaga ya kuskure maka na samu ne na jin daɗi ne ya taho kaga ya kauce maka abu ne wanda yake mummuna ya taho kaga bai same ka ba lam yakun li yusibak daman Allah bai kadarta cewa wannan abin zai same ka ba wa ma asabaka duk abin da kaga kuma ya same ka na musiba ko waninta lam yakun li yukhti'ak daman wannan abin ba zai kauce maka ba Allah ya yi nufin sai ya same ka wa lam ka sani annan nasra ma'a sabr cin nasara yana nan da lizimta haƙuri wa annal faraja ma'al karb kuma yayewa tana tare da fadawa cikin bakin ciki tana tare da fadawa cikin halin kakanikayi sai yayewa ta biyo baya wa anna ma'al usri yusran kuma mummun mugun abu abu mai tsanani sauki yana tare da shi wa anna yusran ma'al usri cewa sauki yana tare da tsanani Allah yana jarabta mutane kamar yadda ya so wannan hadisi dai kamar yadda kuka ji hadisi ne shi ma da a ce za a mai karatu da ya dace da shi shi ma zai iya ɗaukan shekara na'am ana sharhin shi saboda na farko buɗewa da ya gulam yana nuna maka ababe da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai matuka wajen iya tarbiyya ta yara muso da yawa muke barin fursa dama tafi ta wuce muna ganin kai wannan yaro ne bai gane amma ka diba ababen da yake faɗa ma yaran nan wanda yake karami ne manyan ma yanzu suna samun mai masu irin wannan nasiha to kenan annabi sallallahu alaihi wasallama gwani ne wajen tarbiya kadiba yadda ya buɗe magana da cewa ya gula yaro girmama shi ake yaro ba wulakanta shi ake ba ana faɗa mace kalima wadda ke sa ya ji farin ciki ana faɗa mace kalima wadda za ta sa ya ji wannan babban ba makiyin shi ba ne masoyin shi ne ba tsawa ba zagi ba cin mutunci annabi in ya haɗu da wani yaron ce mashi yake ya baban wani shi kuma yaro ne karfi ya aba umair ma fa'alan nughayr ya baban wani shi kuma yaro ne karami yana wasa da tsuntsun shi wannan tsuntsu ya mutu sai annabi yake tambayar shi yana ebe mashi kewa ma fa'alan nugayir menene tsuntsun nan me ya faru da tsuntsu dan tsuntsu dan karami kai sai ka ce ina ruwan annabi wanda al'umma yake shiryar da su yana ina ruwan shi da tsuntsun da ke hannun yaro yana wasa da shi kai yanzu ka taba ganin yaro ya mallaki wani abu yana jin daɗin shi an tsawo shi wata mota ko wani abu yaro ya yi murna sosai da shi ko da yaushe yana tare da wannan abin wasan wata rana kaga wannan abin na wasa ko ya karye ko ya bace ko menene ka tambaye shi wane yaya aka yi yaya sha'anin kaza wake yin haka nan cikin mu to irin shi ne annabi yayi dan tsuntsun da yaron ke wasa da shi sai ya zo ya mutu shine yake tambaye shi yaya labarin wannan tsuntsun yana mashi jaje wannan kadai al-imamu shafi'i yace ana iya hidda abubuwa da suke masu yawa na daga cikin matsaloli to nan yana kiran shi yace ya gulam don ya jawo hankalin shi bai buɗe magana ba kawai yana yiwa yaron yana can yana waiwaye waiwaye shi kuma annabin yana can yana magana gaba yana goye gare shi a asiditi ya gulam kenan zai maido hankalin shi kusa gare shi inni u'allimuka kalimat ni zan sanar da kai wasu irin kalimomi wasu irin kalimomi shi ma wannan dukkan jan hankali ne dan zai shirya to wannan wani irin kalimomi ne menene annabi zai faɗa mamu wannan yana daga cikin bara'atul istihlal na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in ya tashi buɗe magana zai buɗe magana da abin da zai jawo hankali wani lokaci kaji ya ce ala ku saurara isma'u ku saurara wani lokaci ya kawo ababen da dai zai jawo hankalin mutane kamin ya fara magana wannan salo ne wanda ke sa a mai da hankali wajen jin abin da shi mai faɗa zai faɗa ihfazillah yahfazuk kiyaye Allah yahfazuk Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka wannan shine kanun na kiyayewa ihfazillah kiyaye Allah duk abin da Allah ya umarce ka yake son ka yi kiyaye ki yahfazka Allah zai kiyaye ka duk abin da Allah ya ce kakkayi kakkayi yahfazka Allah zai kiyaye ka wannan ke nuna dukkan wanda zai zamo ya kiyaye Allah maɗaukakin sarki to zai samu rayuwa wadda take sa'ida shine Allah ke cewa dan famanit taba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala ya dhillu wala yashqa ba zai bata ba kuma ba zai tsiyata ba wa man a'rada an dhikri duk wanda ya bujire ma addini na da abinda nake umarni da shi da wa'azi na Allah yace fa inna lahu ma'ishatan dhanka yana da kuncin rayuwa ihfazillah ka kiyaye Allah cikin abin da yake umarnin ka da shi kai abin da ya hana ka ka bari yahfazka Allah zai kiyaye ka farkon abin da Allah zai maka ya kiyaye maka addinin ya zamana baka gabas baka yamma wajen neman saba mashi a aka tsaya akan addini na Allah wanda zai sa ƙarshe kuma ka samu cikawa da imani a ƙarshen lamari kuma aljanna za ta zama wasa kamakonka ihfazillah yahfazuk kiyaye Allah zai kiyaye maka iyalanka matarka ‘ya'yanka ba wata musiba wadda za ta rinka zowa tana samun wannan ta samu wannan ta samu wannan in ma ka ga wata musibar gare su to kasancewa yana yiwuwa ta fi wannan Allah ya taƙaita ta a hakan ahfazillah ya hafazka kiyaye Allah Allah sai kiyaye maka dukiyarka in ‘ya'yan ne duk wani mugun abu da zai samu hadari na mota hadari na rayuwa Allah dukka zai tsare waɗannan yaran ba wani abin da zai same su ɗaya daga cikin ababen da ke tada ba ɗan adam hankali shine shekaru sun zo yana fuskantar lahira yana waiwaye ma duniya sai ya ga ga yaran shi kankana duk tunanin mahaifi shi ne waɗannan bayan allon gawa zabbarsu wane ne zai kula mana da su to ire-iren wannan tsoron Allah ya ce daman wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhim falyattaqullah wanda ke da zurriya wanda suke yan kankana raunana wanda yake tsoron me zai same su bayan shi Allah madaukakin sarki yace ga magani kaga wali yakhsha yace yaji tsoron Allah falyattaqullaha yaji tsoron Allah ya kiyaye Allah to ba ruwanka da yanda ka bar ƴaƴanka suna da ba su da ka bar masu wani abu ba ka bar masu wani abu ba wa huwa yatawalla salihin Allah madaukakin sarki shike daukan nauyin mutanen kirki ya kiyaye musu bayan su ma gaba daya wannan mutum wanda yake zamanin annabi Musa wanda yaron nan kai wanda Khadir alaihi salam yazo ya tarda katanga wanda take tana shirin faduwa فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك yanzu ya tarda katanga tana shirin faduwa gari na mutane marowata wanda ko ruwan sha ba su ba su masu matsarki ba ya zo da shi da annabi musa suka tada wannan katangar wanda annabi musa ya ce to me yasa za mu yi masu aiki mu nemi su biya mu mana akan aikin da za mu yi ya ce ba na ce ba tambaya ba akan abin da za ka gana yi to bari zan baka labarin me yasa a ƙarshe da ya tashi faɗa mashi me yasa yayi hakan yace fa ammal jidaru amma katangan nan wadda na tada fa kanat li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumma wa kana abuhuma salihah kenan wannan katanga ta marayu ne guda biyu suna cikin garin dukiyar wannan marayun tana ƙarƙashin wannan katangar in kauta faɗi za su bayyana ga azzalimai su kwashe shi yasa na tashi da ni da kai muka tashi muka tada wannan katanga fa'arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik Allah yana son sai sun kai matuka sun girma sun kai ƙarfi sannan su fiddo wannan dukiya ta su wannan rahma ne daga Allah madaukakin sarki wa ma fa'altuhu an amri ba dan kaina nayi haka ba ashahid anan shine wa kana abuhuma saliha baban su mutumin kirki ne malamai suka ce kaka ne fa na wajen bakwai ma ba ma shine uba mahaifi ba amma Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kula mashi da zuriyar shi saboda ni saboda salihan kana salihan mutumin kirki ne ya kiyaye Allah abin da Allah ke so yake yi wanda Allah ke so bai so bai yi shi shine yasa Allah ya mai wannan kiyayewa ya bashi kula ga zuriyar shi har bayan mutuwar shi Umar ibn Abdul Aziz bai bar ma ‘ya'yan shi komai ba shi daman wannan khalifanci bai amfani da komi ba gare shi ya bar ɗiyan shi masaki wani mai kallon lamari ya ce kuɗi da ‘ya'yan umar ibn abdulaziz suka samu bayan shi zakama in suka dace fiddawa da ababen da suka tara abu ne wanda ya faɗa mai girma tare da cewa babansu bai bar masu komi ba amma ya kiyaye Allah ya tsoraci Allah sai ya zama da bayan ya mutu bai bar masu komi ba ɗayan suna nan cikin rayuwa wadda take mai daɗi Allah ya ɗauki lamarin Allah kuma ya kiyaye maka ya fi ka kiyaye ya ce sauran waɗanda suka shugabanci mutane daga cikin banu umayya kuma ya ce na ga wanda aka bar masu kuɗi wanda yanzu suna daidai da miliyarat amma ba a sa su kan hanya ba waɗanda suke tara masu wannan kuɗin ba su kiyaye Allah ba irin yadda Umar ibn Abdulaziz ya kiyaye Allah ya ce sai da ya gane wannan yaran wanda aka bari ma wannan kuɗi wanda suke miliyarat sun zamo abin tausayi kenan da haka mutane masu hanzarin mi na aje maɗaɗana mi zan tara masu a'a hada su da Allah hada su da hanyar masallaci nuna masu in za su roƙi Allah me za su faɗa in suka ji kunci wa za su karkata zuwa gare shi in ka haɗa su da Allah to kakka ji tsoron bayan ka koda ba kana ihfazillaha kiyaye Allah yahfazuk Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka ga zurriyarka zai kiyaye maka iyalanka zai kiyaye maka dukiyarka kai kanka ba wani abin da zai same ka wanda yake mummuna sai dai abin da Allah ya so ihfadillaha kiyaye Allah tajidhu tijahak tajiduhu tujahak za ka samu Allah gaba gare ka a cikin dukkan lamari in karatu kake sai ka ga mutane kamar sun koma 'yan kallo Allah ke gaba gare ka kana tahiya shaf shaf mutane suna ta wahala in kasuwa ne mutane suna ta wahala kai kuma Allah madaukakin sarki ya bude baka a karin da ganin shaf shaf hanyar kuɗi su yi ta zo maka ba tare da kana wahala ba waɗanda suka mai da duniya suka sa ta gaba kuma ya yi wahala duk bala'i ya ƙare kanshi kuma a ƙarishe bai samu komi ba kai kuma hankalinka kwance kuma allah maɗaukakin sarki ya ta turo maka haka ne annabi ya ce duk wanda allah ya zamo shi ne manufashi lahira kaɗai ya tunkara to allah maɗaukakin sarki zai tattaro mai al'amuran shi ya sai da masu su wuri guda ya sa mashi wadatar zoci kuma duniyar ta zo mashi ko ba ta so wanda kuma ya ba Allah baya ya ce wayan tunanan shi zai tara mashi zai saman mashi to wannan sai Allah ya watsar da lamarin sai ya samu kudin sai rishin lafiya ta zo mashi ko ta zo ma wasu nashi duk kudin su shige ciki ko wani abu ya samu abin hawan shi ko ya sami gidan shi sai ka ga kudin suna shigowa karata ina suke shiga saboda Allah bai bashi dace ba kenan ka kiyaye Allah duk abin da ka sa kai ciki sai ka ga Allah yana gaba gare ka wajen samun wannan abu ko menene shi wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu ba wani abu in ji Allah sai dai taskashi tana wajenmu matattarar wannan abun ko menene yana wajenmu wa ma yunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ba mu sabkar da wannan abu sai lokacin da muka ga dama kuma ga wanda muka ga dama ihfazillah tajidhu tuja idan sa'alta mas'alillah in zaka roko roki Allah ba ruwanka da wani roƙi Allah kurum in akwai hanyoyi wadda ake bi na neman wannan abu shiga hanyar kawai roƙi Allah kakka roƙi wani wanda ba Allah ba wannan yana nuna maka dogara ga Allah wajen komi har wajen roƙo kakka roƙi ɗan adam wani abu kamar kana kai ƙaran Allah ne wajen shi ɗan adam ɗan wanda ba zai iya yi maka komai ba kuma don haka kaga wani da ya nemi nasiha daga ma'aiki annabi ya ce riƙe man wannan alkawarin kakka tambayi kowa komi shi wannan sahabin ya ce ya ɗauka annabi ce wace wa Allah tas'alan nasa shay'an shi wannan mutumin bulala shi za ta faduwa kasa ba zai ce ma wani mi ko mani ba kaga kiyayewa ta sahabbai tare da cewa irin wannan tambaya ba ta da laifi abinda ka san dan adam yana iya maka kana iya ka tambaye shi in kana bukace da tambayar tashi amma wajen roƙo wane imani kaza ba a tambaya kowa zai Allah mutanen da ke zuwa wajen kabarin wani kowane ne su ce imani kaza imani kaza imani kaza wannan mutane suna tare da jahilci suna tare da wauta wannan bawan Allah wanda ke cikin kabarin nan kowane ne shi ko yake nema kamai na Allah Allah ya ji kanshi Allah ya tausaya mashi in kana tunanin wannan waliyi ne kana tsammanin ya kai sahabin annabi wanda annabi shine ya binne shi da kanshi yayi tsaye ga kabarin shi yace Allah ya yafe mashi kana tsammanin kowane waliyi bayan sahabin annabi ya isa kai darajar sahabi wanda annabi ya ce lau an saka ahadukum mithla uhudin sahaban da ɗayan ku zai ciyar da girman dukin uhudu na zinari ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu bai iya kai muddu wanda sahabi zai ciyar da shi ko rabin muddu ba tun da aka binne shi annabi cewa ya istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al ku neman mashi gafara Allah yanzu yanzu za a tambaye shi kenan Allah kadai ake roƙo abun mamaki akwai kaburburra wanda ake cewa na waliyai wanda mutane za su yi tasowa suna faɗan bukatotinsu za ka yi mamaki yanzu 'yan mitirori ne kaɗan daga masallaci na Hussein wanda ke misra tsakanin shi da masallaci na azhar wadda ke ka'abatul ilmi ka'aba ta ilimi azhar kenan to 'yan taki ne daga nan zuwa azhar amma za ka zo katar da mutane shi ba ma husainin bane fa a cikin wannan kabarin kawai ƙarya ce wallahi ba husainin ba kanshi kamar shedan ne ban san me ya shirya ma wannan bayan Allah ba kudi da ake zuwa ana badawa wannan wuri roƙon husainin da ake yi wani ya zo kasuwar shi ta tsaya husaini ba ne wani ya zo talauci husaini ba ne wata yatta na neman aure husaini ba ne za ka ganin ababe wanda suke abin mamaki gari irin wannan na ilimi to annabi yana cewa idza sa'alta fas'alillah tambayi Allah shi kadai ko wanda yake cikin kabari ko ka ma tabbatar da waliyin ne ba abin da ya kamata ka bashi kamar addu'a Allah ya ji kashi dan baka san halin da yake ciki ba wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka neman taimako nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai. A gaskiya a nan wa'idas ta an tafasta'in billah ina ga a kan shi ya kamata ko kuma a karanta shi shaf-shaf a kare shi. a tashi ko a yi gaba idan kenan nan ya kamata mu dakata saboda karewar lokaci sai sati bai zuwa in Allah yayi rai sama nan tafi nastaudi'u Allah dinakum wa ibadatikum wa khawatima a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wa iyyakum in akwai in akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a karba in ba a sani ba sai a ba da lokaci